بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar takwas ga watan rabi'ul al-akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 275 cikin jerin gidarsa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i al-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami rahimahullah littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da al'adunsa da tsarin rayuwarsa da bayani akan yadda ya gudanar da hulɗoɗinsa tsakanin shi da jama'a Allah ya saka wa ibnul qayyim da alkhairi malamai suna jinjina masa akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi inda malam ya ce faslun fi fiqhi hadhihi alqissa ga wata gaba da ke bayani akan fa'idoji na ilimi wanda ke cikin kissan sariyatul khabar wato waɗannan sahabbai da suka tafi ƙarƙashin jagorancin ainihin wato abu ubaida ibn jarrah radiyallahu anhu abinci ya ƙare musu suka dinga cin ganye daga baya kuma suka ci karo da wannan ƙaton kifi da ake ce ma al'ambar wanda mun ji bayani akan haka a darasin da ya gabata malam ya ce fafiha jawazul qitali fi shahril haram wannan kissa tana nuna halaccin yin yaki a wata mai alfarma in kana zikru tarihi fiha bi rajabin mahfuza da sharadin idan ya zama cewa abinda aka ambata tun farko cewa an yi wannan yaki a rajab shekara ta takwas bayan hijira kamar yadda malam din ya nakalto daga ibnu sayyidin nasir ya amuri a cikin uyunul asad amma mun ji cewa wannan magana ce wato mara mara karfi kasancewa ta saba wa waƙiyan abin da ya faru ko malam ya kawo dalilai da suka tabbatar da ba hakan bane dan ya tabbata a hakan ya nuna halastin yin yaƙi a wata mai alfarma wato rajab da zulqa'ada da zulhijja da almuharram malam ya ci gaba da cewa wa fiha wallahu wadh-dhahir wallahu alam annahu wahamun ghayru mahfuzin abinda ya bayyana Allah shi yafi sanin daidai wannan cewa da akai a cikin watan Rajab ne wahamun kuskure ne ghayru mahfuzin ba a kiyaye zancen yadda ya kamata ba id lam yuhfaz عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه غزا في الشهر الحرام domin ko ba a nakalto cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ma wasu wato kafirai farmaki a wata mai alfarma ba wala aghara fihi bai taba kai yaki a wannan lokaci ba wala ba'atha fihi sariya bai taba aikawa da wata runduna a daya daga cikin watanni masu alfarma ba wa qad ayyara al-mushrikuuna al-muslimina bi qitalihim fi awwal radab fi qissati al-ala bin al-hadrami an samu ma cewa kafirai sun samu abin faɗi sun yi Allah wadare da aikin da musulmai suka yi sanda aka samu wani kuskuren lissafi ƙarƙashin wato runduna ta kwamanda mai suna al'ala ibn al-hadarami wanda mun karanta a baya cewa suna cikin yawmu shakki cewa yau ƙarshen jumadal akhira ne ko farkon rajab jumadal akhira yayi 29 ba su ga wata ba don haka kaga ya zama ko dai cikatan talatin in kuma an ga wata a wani waje suka samu labari daga baya su canza lissafin su zuwa ɗaya ga watan rajab to kafin su samu wannan cikakken bayanin a wannan rana daga cikin ayyamu shak sai suka kai hari ga ainihin abokan gaba mushrikai sai mushrikan suka samu abin faɗi cewa to ku kuna cewa ku masu bin Allah ne ku masu bin doka ne ku masu bin tsari ne gashi yau ɗaya ga watan Rajab kuma an same ku kuna kai farmaki a wurin yaki faqalu suka ce istahalla muhammadun ash-shahra al-harama shikenan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya halatta wata mai alfarma kaga su suna kafirci ba suna shirka ba su ga laifin kansu kuma haka mutane suke kada ake ganin ka kana kokarin iltizami da shari'a kana bin addini da kai wani abu wanda bai kai ya kawo ba ko da kuskure ne ko da ganganci ne ko da tawili ne ba wanda zai baka uzurci ai ya mai kaza ai kaza ma suke ai su ma yanzu kaza suke a yayin da kuma masu wannan magana suna aikata laifin da wata kila ya fi naka to shine Allah ya mu musu da irin wannan amsa wa anzalallahu fi dhalika yas'alunaka an ash-shahr al-harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir a cikin baqara Allah ya ce yas'alunaka an ash-shahr al-harami suna tambayan ka game da wata mai alfarma qitalin fihi badal ne wannan ay yas'alunaka an qitalin fi ash-shahr al-harami Allah ya ce qul qitalun fihi kabir kace musu babu shakka wato yaƙi a cikin wata mai alfarma abu ne mai girma babbar magana ce wannan shine lallabin alqur'ani game da itira idan ka san kai abu karka karka kokarin cewa sai ka mai da shi halas koda abun abun ka san ka aikata shi ko wani naka yana aikata shi karka ce to tunda dai mu muna yi bari a yi kokari a samu mishi mashiga a cikin addini ba daidai bane wannan wani laifi ne daban bayan aikata laifin Allah ya ce kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbar inda Allah wal fitnatu akbar min al Allah ya ce ka ce musu kul qitalun fihi kabir haka yaki cikin wata mai alfarma babban al'amari ne wa saddun an sabilillah kuma katange hanyar Allah ne wa kufrun bihi kuma kafircewa Allah ne wal masjidil haram kuma katange mutane daga masallaci mai alfarma wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah to amma fa laifin yin yaki a wata mai alfarma bai kai laifin koran mazuwa wannan ɗakin daga ɗakin wato bai kai abinda ku mutanen makka kuka yi na koran musulmai daga makka kuka tirsasa musu yin kaura su bar makka wannan ya fi zama laifi da haka in kana da wani babban laifi a tare da kai baka da alfarma baka da moral justification wato baka da karfin bai kamata ka zama kana da karfin gwiwar zagin wani wanda yake laifin da bai kai naka ba sai ka kokari kai ka gyara naka tukuna kafin ka kai ma ambatan na wani yace walam yathbut nasu hadha hadha bi nafsin yajibu al-masir ilayhi wannan ayar ta zo ta nuna girman al'amarin yaƙi a wata mai alfarma ba a samu wani abu da ya zo ya soke ta ba ballantana a tafi zuwa gare shi walar jama'atul ummatu ala naskihi al'ummar musulunci ba ta haɗu akan goge wannan karatun ba walastu dilla ala tahrimil qitali wa qad istudilla ala tahrimil qitali fi sha'il ashhuril haram bi qawlihi ta'ala kuma an kafa hujja da waɗannan maganganu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala an kafa hujja da shi akan haramcin yaƙi a ɗaya daga cikin watanni masu alfarma wace magana ce faɗin Allah a farkon suratul tauba fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtum idan watannin alfarma suka wuce to ku kashe mushrikai duk inda kuka gansu sai ce wala hujjata fi hada wannan din ko ba hujja ba duk da yana goyon bayan abin da fake tattaunawa amma magana ta ilimi adalci yace wannan ba hujja bane saboda mene li'anna al-ashhur al-hurma ha huna hiya ashhur taysir al-arba domin abinda ake nufi da watanni masu alfarma anan shine watanni guda hudu da aka baiwa kafirai wato window aka ba su dama cewa to daga nan zuwa wata hudu masu zuwa an ba ku iya waɗannan watannin daga nan za a fara yaƙanku ka'in da na'in allati sayyara Allahu fiha al-mushrikeena fil ardi ya'manuna fiha wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa mushrikai dama cewa daga yanzu zuwa lokaci zuwa lokaci kaza daga nan alfarmanku ta ƙari fasihu fil ardi arba'ata ashhurin ku yi duk abin da za ku yi ku sakata ku wala nan da wata hudu daga nan za a sa muku doka ta yaƙi babu ɗaya ƙafa wa kana awwaluha yawmal hajj al-akbar 'ashir dhil-hijja farkon wannan lissafi shine daga ranar wato hajji mai girma shine ranar sallah goma ga watan zulhijja a wannan shekara da aka saka da wannan ayoyi shekara ta takwas din nan wa akhiruha ashir nabiil akhi huwa hadha huwa sahih fil ayati liwujuhin adidatin laysa hadha mawdi'aha yace zuwa ƙarshen watan rabiul akhir wanda wannan shine ingantacciyar magana game da wannan aya ta fuskoki da yawa laisa hadha mawdi'iha mawdi'aha ba nan bane wurin wannan bayani in kana son wannan bayani sai kuma littafin shi mai suna ahkamu ahli dhimma a can ya bayyana waɗannan fuskoki da dama waɗanda suka sa ba za a karɓo can fassara ba wa fiha a cikin wannan kissa akwai fiqhun jawazu akli waraqi shajari inda al-makhmasa wa kadhalika ushbul ardi wannan kissa tana nuna halaccin wato cin ganyen bishiya a sadda kake cikin kunci da kuma ushbul ardi hakanan grass ciyawa shine ushub mana ba ma sai shiga kunci ba yanzu da mutane suke ta wani dabaru haka naji kwanaki ana cewa mai zogale ya fi kaza amfani a jiki ana ta muhawara wallahu alam ni ban ma ta kan zancen ba kaga yanzu mutane suna cin ganye iri daban-daban akwai ma vegetarians waɗanda wai su ba su cin nama wai suna ganin cin nama wai wai cannibalism ne wai wai maita ne waɗannan wasu wasu marasa zurfin tunani ne akwai su a almuhimmu da yunwa ta damu mutane suna cin waɗannan wani lokaci da aka yunwa aka yi fatara ko aka yi fari akan ci tafasa a ci zogale a ci dinkin a ci wasa-wasa abubuwa iri daban-daban mutane za su kirkiro cinsu to babu laifi dan sun ci su ba haramun bane matukar ba wani ganye wanda yake da cutarwa kai tsaye ba kamar ya zama is poisonous yana da yana da guba ko yana sanya wata cuta yani yana da wata cuta a jikinsa kamar a ce in an ci ana samun wani reaction kamar zawayi ko ƙurarraji ko bororo a jiki ko yana da ƙaya da kake iya fasa baki kaga wannan وإلى لكم الطيبات إن لكم طيبات وهرم عليكم الخبائث ba za a ci shi ba amma ganyayyaki waɗanda Allah ya halitta a kewaye da mu ga suna iri daban-daban wasu ma suna da suna da abin nan nutritional value ko medicinal value suna da wata khasiyya wani amfani na gizai na abinci ko amfani na ainihin wato dawa'i na magani to kaga daga nan ma sai a yi ta discovery ɗin su a yi ta gano su yau da gobe idan yunwa ce yunwa Allah ya tsare mu da aka babu laifi dan an ci wa fiha jawazu nahyi imami wa amir al-jaysh lil ghuzati an nahri nuhu zuhurihim wa in ihtaju ilayhi yana nuna halaccin shugaba ko kwamandan rundunar yaƙi ya hana mutane yanka dabbobinsu wa in ihtaju ilayhi koda suna da bukata zuwa ga yanka dabbobi khashiyata an yahtaju ila zahrihim inda liqa'i adui dan tsoron za su bukaci waɗannan wato dawakai raƙuma din da sauransu a wajen yaki wajibu alaihim ta'atu idza nahaw muwajibi ne ga mutane su da'a ga shugabansu idan ya ba su umarni kwatankwacin wani kamar da muka ji a baya wanda har mun dauko hadisi wanda yana cikin sahih muslim yana kuma cikin littafin mun karanta shi daga littafin abin nan as-sunna kitabu sharh sunna na na al-baghawi na abul qasim na na husayn dan mas'ud al-baghawi mun ji hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato musulmai su dinga ya nuna hani da musulmai cewa kar su dinga tawaye ma shugabanninsu wanda aka samu Khalid ibn Walid ya yanke wani hukunci wanda hukuncin aslan ba daidai bane amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane ana so ne a ci mutuncin wannan shugaba a raina shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya validating wannan hukunci saboda girmama shugaba wannan ya daga cikin abin da muka rasa a wannan zamani wato sanin mutuncin masu mutunci shugabanni malamai dattawa iyaye masana wanda suka girme mu duk mutane ba sa sanin mutuncinsu idan ka duba ga jama'a ko mun girman malami kana iya samun jahilai da ƴan ƴan takife da wasu ma waɗanda ma zunubin kafirai ne masu ba zunubin jahilai ba ma'ana suna ma da rawar kafa a cikin addini sai malami ya magana sai su fito duniya sai ta aibata shi sai ta mushi mokri suna zolayen shi a zana hoton shi a mai katun a mai waka malami ko shugaba ko wani masani ko wani wanda yake jagora cikin al'umma jama'a wannan bai daga cikin halin musulmai ba halin tarbiyya bane wannan ya kamata mu tuba mu daina Allah ya tsare zaka idan wani shugaba ya ga maslahar hana sayar da wani abu da mutane sun mallaki abu amma yace na hana sayarwa wajibi ne a bai da kaman cewa da yake misali an hana mutum ya sai da fili a unguwa kaza ko ya mallaka sai dai ya gina ko ya maiwa da gwamnati kayan da in baya so to sayarwa haramun ne ko kuma subdivision ka sake yayyanka shi ne ko an bar shi 300 square 300 square meter an yi shi irin angwanni masu kudi din nan fegi shida a haɗe kai kuma ka zo ka rarraba shi ka yi nan lunguna can abin nan to duk wannan haramun ne idan gwamnati ta hana haka ne idan gwamnati ta hana manoma su sai da abincinsu sun noma ta ce to kada wanda ya siyar saboda an yi wani bincike an gane za a yi yunwa ko za a buƙaci abincin ko gwamnati ta ce to ita to ki siye daga baya duk wanda ya sai da irin wannan a lokacin da aka hana ya aikata haramu wannan shine tsaye daga cikin hanyoyin da ake gane abin da aka ce a mushabbani da'a akan abin da ba saban Allah bane da cewa yi kada ai azar ba za a bi shi ba dole sai yi azar ko ce ce a bai da azar raka'a biyu ko a mai shita a dinga sha ɗaya na safe ba za a bi shi domin wannan ya saba wa dokar Allah amma kan wani abu na maslahar rayuwa wajibi ne a yi mishi da'a in kuma ana ganin abin ba daidai bane to sai a samu wanda za su fahimtar da shi su mai nasiha su bayyana mai abin da ke cike na kuskure don a gyara Allah shi kyauta malam yace wa fiha har yanzu a cikin ta akwai jawazu akli maitatil bahr halaccin cin abin da ya mutu a ruwa mushe dan ruwa wa annaha lam tadkhul fi qawlihi azza wa jalla kuma mushe wanda yake dan ruwa ne ya mutu a ruwa ma'ana halittar da dama a cikin ruwa take rayuwa sai kuma ta mutu kamar kifi kamar a wasu abubuwa makamancin wannan halittun da ke rayuwa a cikin ruwa to za a ci lafiya ne amma halittar da ba a ruwa take rayuwa ba sai ta fada ruwa sai ta mutu garkan kamar a ce akuya ko saniya ko raƙumi ya fada ruwa ya mutu wannan ba za a ci ina fata mun gane yace wannan bai shiga cikin fadan Allah da yace uhilla lakum sayyidul hurimat alaykum almaytatu waddam an haramta muku cin mushe da jini to bai shiga nan ba waqad qala ta'ala domin Allah yace uhilla lakum sayyidul bahri wa mata'uhu wa ta'amuhu mata'an lakum an halasta muku wato farautar cikin ruwa da abincin ruwa mata'an lakum ku ci ku more وقد صح عن ابي بكر الصديق وابن عباس وجماعه من الصحابه يا inganta daga sayyidina Abubakar Siddiq da Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda da wasu tarin malamai cikin sahabbai cewa anna saydal bahri ma sida minhu abinda yake wato farautar ruwa shine abinda akai su aka kamo wanda akai su da raga ko fatsa ko wani tarko a saka ma ko shuci a saka ma kifaye a kama su sai aka zo aka tarar sun mutu ba za a ci kai tsaye ko kuma aka tarar da cewa da ransu amma aka basu har suka mutu ba za a ci wa ta'amuhu me yake nufi kuma da ta'amuhu da aka yi atsafi akan sai shine ma mata fihi abin da ya mutu a cikin ruwa din kamar yadda muka ji wannan hadisi na cikin wannan asali na cikin fathul bari da kuma littafin al-Imam al-Bayhaqi sunan dinsa da tafsir Imam al-Tabari wa fi sunan yazo a cikin sunan an ibn Umar marfu'an wa mawqufa daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda a wata riwaya aka ce maganar sa ce a wata riwaya kuma yace maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa uhilat lana maitatani wa damani an halasta mana maitatani wato mushe guda biyu wa damani da jini guda biyu can da aka ce almaitatu waddamu hurimat alaikum almaitatu waddamu to sunna ta yi istithna'in wasu ababe guda biyu a cikin jini da ababe guda biyu a cikin ainihin wato mushi wannan nuni zuwa ga yadda sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take da karfin rage fadin wani hukunci a Qur'ani ko karfin yin bayani da fito da abu fili daga cikin alqur'ani ba za a ce sun yi karo ba fa ammal maitatani fasamaku wal jarad mushe guda biyu da aka halasta shine kifi da kuma fari wa amma damani jini kuma guda biyu alkabidu wa tsihalu shine wato hanta da saifa su ma halas ne a ci asalin wannan hadisi al-Imam Ahmad ne fitar da shi da Ibn Majah da Baihaqi da Dini a cikin al-Mukhtar sai dai al-mawquf aswab wanda yazo da isnadi gajere wanda yace ya take akan Sayyidina Abdullah dan Umar to wannan shine wato a mafi karfi kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya bayyana bayan ya ruwaito kamar yadda kuma Ibn Hajar ya ambata a cikin Bulughul Maram haka amma kuma yana da hukuncin marfu'i domin ya ce uhilla uhillat an halasta mana idan sahabi ya ce an halasta mana ko an ba mu umarni ko an yarje mana ko an hana mu to wannan hadisi ya dauka hukuncin marfu'i bala ya ce hadisun hasanun kyakkyawan hadisi وهذا الموقوف في حكم المرفوع وانا حديث ده موقوفي يا دوكا حكمت مرفوعي لان قول الصحابي احل لنا كذا وحرم علينا ينصرف الى احلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه domin sahabi yace an halasta mana an haramta mana an yi kaza wannan yana komawa zuwa ga halastawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma haramtawarsa fa in kila idan aka ce fasahabatu fi hadhihi alwaqi'a kanu muqtaribina wani wasu suka ce a'a ai wannan abin da suka ce muqtarrina abin sun ci ne saboda ittira wato ai duk da mushe ya haramta wanda yake cikin mahmasa yunwa da gargaran mutuwa to fala junaha alaihi babu laifi a kansa wasu malamai suka ce sun ci ne ba dan ya halasta aslan ba sai dan suna cikin ittira to muqtarri kuma yana iya cin mushe babu matsala yace to kar a faɗa haka in an faɗa haka walihada lamma hammu bi akliha qalu saboda ai da suka tashi ci an ji sun ce innaha maita ai mushe ne wa qalu suka ce nahnu rusulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu manzannin manzan Allah ne wa nahnu muqarruna muna cikin kuma bukata fa akalu sai suka ci wa hadha dalilun ala annahum lam law kanu mustaghnina anha malaman suka ce wannan yana nufin da a ce sun wadata da wannan lama akalu min hada basu ci ba kila sai a ce la raiba annahum kanu muttarin babu shakka lalle suna cikin bukata walakin hayya Allahu lahum min arrizqi atyabahu wa ahallahu kama Allah ne cikin hikimarsa sai ta nadan musu wannan arziki mafi daɗi kuma mafi zama halasci وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن قدموا كما النبي صلى الله عليه وسلم باين نسك داو سيتشي مسو هل بقي معكم من لحمه شيء ko akwai wani abu da ya rabu cikin naman a wajenku qalu na'am suka ce kwarai fa akala minhu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi shi ma yace kaga ashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya ci ne bisa itrar sai ce wa kala yace inna ma huwa rizqun saqahu Allah lakum arziki ne Allah ya koro muku walau kana hada rizqun mutarrin lam ya'kul minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halil ikhtiyar da a ce wannan arzikin na mabukaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci ba alhalin shi yana cikin halul ikhtiyar ita ce akasin halul ittirar ikhtiyar kana da zabi ka ci kana so ka ci abin da kake so a san da kake so kana gida ne ittirar kuma shine mutum yana neman duk abin da ya samu kawai zai ci thumma law kana akluhum min halid darura yace kuma da a ce cin da suka yi na larura ne fa kaifa saga lahum an yudahinu min wadakiha wa yunajjisu bihi thiyabahum wa abdanahum idan ka ce sun ci ne alhalin suna cikin ittirar wannan yana asali abin mushe ne kenan mushe kuma na jasa ne to ya akai bayan ci kuma suka dinga shafa man da kitsan a jikinsu suka yi najasa da jikinsu da tufafinsu in haka ne wa aidan fa kasiru min al fuqaha'i la yuzawwidu ash-shab'a min al mayta kuma da dama daga cikin malaman fiqh ba su halasta mushe ka ci ka yi kat da aka ce ka ci suka ce ba ci za ka yi sai ka ƙoshi ba innama yujawizuna minha saddar ramaki suka ce abin da ya halasta kawai shine abin da zaka tara mutuwa ka tara yunwa da ta kashe aka ce saddar ramak ma'ana to keep yourself alive ka tabbata dai a rayuwa ka ci abin da zai zama yusuddu ramaka zai hana ka shiga gargaran mutuwa abin da aka ce kawai ka yi kenan su ko sun ci sun yi guziri sun kwashi man kitse da da kakiri yace wasariyatu akalat minha kaga ko ita wannan runduna ta ci daga naman hatta sabat ilayhim ajsamuhum wasaminu har suka maida jikin su da sun rame amma sai da suka maida jiki wasaminu har suka yi kiba suka yi adun wai wata zawwadu minha sannan kuma suka ɗebi guzuri suka cigaba tafiya da shi bayin kila idan wani ya ce innama yatimmu lakum al-istilalu بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت في البحر wani ko zai ce a'a zai halatta ne gare ku kawai ku yi hujja da wannan kissa inda kasancewan wannan dabba ta mutu ne a cikin ruwa domin an ce ne an halasta mana abin da ya mutu a cikin ruwa wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu kaga sai in a cikin ruwan aka kamo shi ko kuma a cikin ruwan ya mutu ko sai suka ce in wani ya ce haka ya ce kuma thumma alqaha mayyita sannan ruwan ya turo ta gaba alhalin ta riga ta mutu wa min almalumi annahu kama yuhtamalu zalika yuhtamalu an yakuna albahr qad jazara anha yace kamar yadda ana iya yarda a riya cewa abu ne mai yiwuwa ya zam wannan ambari ya mutu ne a cikin ruwa ruwa ya turo shi gabar teku kuma yana iya yiwuwa a ce a'a da ran shi ruwa ya turo shi gabar teku shine kad jazara anha ruwa ya tafi ya bashi wa hiya hayya kamar da muka tantara nan teku tana da irin wannan abin tana wannan tukin da take kaje Lagos zaka kaje Lagos ko na taba ganin ta ba an ce DTC dai Atlantica ce a Nokshot a Mauritania irin wannan gaba ta Lagos sai zaga tana turo abubuwa da yawa kuna tsaye za ta zo da gudu ta tashi haka ma ta rufe sai kuma ta koma sai ga ta bar kifi kanana ta bar wasu duwatsu ta bar duk wani datti da da fiyo wata robobin ruwa duk da ta tana koron shi haka wani lokaci ta kan yi tafiya kilometers a nan na Lagos takan kamar daga nan da muke magana inda tashi sai ta kai har kusan kwanan nan ta barewa auku ya kai kilomita da ka zaga duk gidajen da ke anguwan duk ta cinye musu kasan jikin gida inda akwai kofa ko wani karfe haka duk yayi tsatsa gartsin ruwan teku ya bata shi diya shi ya cika anguwa to in aka irin haka in ya faru tana iya ta turo katan kifi da ran shi sai kuma ta koma ta bashi don ta bashi ko kifi ko kada ko wani abu makamancin haka ko duruna ko mai irin sunan shi mai yin rawa ɗin na ana mai kira shark za ta yi ta turo shi ta bar shi a gefe don ta bar shi kuma yanzu a kan yashi to ba zai iya surviving ba ya rage kuɗi a kama shi a cinye ko kuma idan yan yan mai sunan su yan yancin dabbobi ne suka kama shi nan da nan za su yi marmaza su mai da shi cikin ruwa su tseratar da shi mun gane to yace duka abin mai mai yuwa ne ko dai zan an turo ta an turo ambarin nan bayan ya mutu ko an turo shi da ran shi amma ruwa ya tafi ya bar shi wahiya hayya famatat bi mufaraqatil ma'i sai kifin ya mutu saboda rabuwa da ruwan tsaye wadhalika zakatuha wannan shine yanka wanda aka mai wa zakatu haywanil bahr kuma wannan mutuwar da zai bayar ruwa ya bar shi ko a cikin ruwa shine yankan abin da ke cikin ruwa wala sabila ila daf'i hada al-ihtimal yace to babu yadda zai ga tun kuɗe wannan magana kayfa wa fi ba'd turuq al-hadith samman man kaga cewa cikin wasan hadisi an ce fajazara al-bahru an hutin ma'ana jazara qata al-bahr ruwa ya yanke ruwa ya istisali ya tafi ya bar wani katin kifi kazzaribi haka yake asalin riwaya mai kyau كالضرب ضاء ra'un maksura da kuma ba'u shine kaman falalan dutse kabbaribi kaman dutse haka yake aljabalul mumbasit dutse wanda yake gashi nan ya fito kowa ya ganshi waqila wasu kuma suka ce wannan riwaya tana cikin bukhari wakilo suka ce hadha al-ihtimalu ma'a bu'dihi jiddan fa innahu yakadu yakunu kharqan lil 'ada wannan abin da ake kawowa cewa eh ai wata kila ai kifin da ran shi aka tunkudo shi ruwa ya tafi ya bashi yace wannan abu ne mai wuyar faruwa kuma eh hadha al-ihtimalu kila sai a bada amsa ko a ce hadal ihtimalu ma'abudihi jiddan wannan ihtimalin yanzu ya fara bada amsa ne bayan ya kawo wacce magana wannan ihtimalin mai nisa ne ya iwashi chances din iwashi probability din iwashi very very abun nan ne kankani ne yana da yana da nisa ya faru yace fa innahu yakadu yakunu kharqan lil ada kai kaga daman ma ka ce kharqan ne lil ada ya saba wa abin da aka saba da haka ce abu ya saba wa al'ada shine wato wani abu yake unusual wani abu wanda yake unimaginative ba a saba ganin shi ba haka aka saba gani ba kamar misali ne a ce mutum ya tafi da mota daga Zaria haka duna da Ribas misali kaga wannan harkar ne lil'ada amma ba mustahili bane ko ba a saba ganin haka ba amma ta yi wani ya kware da mota zai iya yin haka ko kuma ce giyoyin shi da shiga gaba ɗaya sai ribas ya rasa yadda zai ko mun gani yawa to wannan magana da ya faɗa akwai wani ta'aliki kankani da zamu karanta shi a wannan nuskar game da wannan magana gashi nuskar su Bakar Abu Zaid kusan mukan yawan kawo ta'alika daga cikin ta in sun kama wannan mai ta'alikin wannan nuska din shine Nabil ibn a a Nassar As-Sindi kusan kin ne na researchers karkashin jagorancin Profesa Bakar Abu Zaid su ne suka yi aikin taƙiƙin littafin Ibn al-Qayyim gabaki ɗayan su ba wai zarin ba'ad Bakar wasu har yanzu ba a gama bugawa ba shi Bakar ya rasu Allah ya gafarta mishi amma akwai wannan research group din suna ci gaba da wannan aiki shi Bakar kuma shine yayi tarjamar Ibn al-Qayyim mujalladi ɗaya haka wanda yace bai rubuta littafin ba sai da ya karance gabaki ɗaya whatever is available a cikin ayyukan da Ibn Hajar ya rubuta da ibnu qayyim ya rubuta dukkan ka ibnu qayyim sai bai karance su yana ka kaman sirrayi da shi kenan yanzu sannan yawan nan tarihi to a wannan mujalladi na uku wannan malami da yake ta'aliki da yazo nan wajen da ibnu qayyim yake cewa kharqun ne lil ada sai yace kalla ba haka bane bal wuquhu kathirun jiddan kogi ya turo kifi kato ko manya-manyan kifaye ko kadoji ya tafi ya su wannan yana faruwa sosai ta yi ibul kaima inda yake rayuwa babu teku ne ni ban san birnin dimashka ya yake ba ko akwai teku ko babu ban duba ba wasu da ana iya duba daga baya ta yi a inda yake rayuwa babu teku babu teku a inda kake rayuwa yanzu da mu na ba mu taba ganin jirgin ruwa ba saboda babu teku a inda muke rayuwa muna da labarin akwai jirgin ruwa ba za mu iya tsawara irin girman sa ba galibin mu taba shiga port ba ko kai wani airport ma bai taba shiga ba ko ai a garin nan ma akwai airport nan nan aviation ga yana ga wani a Kaduna ga wani a Kano amma in ba matafi ne kai mai bin jirgi bai na ruwanka da shi na ruwanka da airport inda airport dama wuri ne na yan ƙarya tsada komai ko haka me zai kai ka to don haka ka ci gaba da usadanci ka ba dole sai ka je airport ba da Allah ya sa ka za ka ci almuhimmu a yace kalla bal wuqu'u kathirun jiddan kama thabata bil mushahada kamar yadda muka gani mu da ido shi wannan malamin asalin shi ba misri garin sa akwai ruwa da kai ya gani yace haulal alam a ko ina a duniya kai yanzu ma ko babu ruwa a garin ku zaka gani yanzu nan da kai googling a youtube zaka ga hotunan irin wadannan abubuwa ko gaje ka kunna tibin ka kunna national geography wannan tibin da suke nuna ganin dabbobi da zaka ga yace annal bahra kathiran ma yaqdhifu bil hitam so da dama kogi yakan wurgo kifaye teku ta wurgo kifaye ala sahili a gefen teku bakin gaba wahiya hayya da ransu summa mutu sannan su mutu limufaraqatil ma'i saboda rabuwa da ruwa wa hunaka waqa'i'u an samu kuma wasu cases najaha fiha unasun fi sahbiha ila al-bahr wasu mutane sun yi nasarar mai da kifayen zuwa cikin ruwa wa inqaziha min al-halaki ana su mutuwa kamar da muka bayyana ana iya samun haka kaji wannan talikin da yayi a wannan wajen a shafi na 476 na wannan juz'i wannan shine mujalladi na na uku gashi ina fata mun gane su da haka abin da yace zai yiwuwa abu ne mai yiwuwa kuma an ganshi a aikace malam ya ci gaba da cewa fa inna mithl hadhihi dabba idza kanat hayyatan inma takunu fi lujjati al-bahr sannan saboda kuma ita irin wannan babban kifin wannan giant kifin da muka ji irin girman sa idan girman shi ya kai girma to tana rayuwa ne fi lujjati al-bahr a tsakiyar teku ba ta zuwa gaba ai bisa al'ada tsakiyan yafi zurfi yayi ana ƙara nisa da gaba zurfin na karuwa to takan rayu ne a can lujjatil bahari zurfin teku wa sabaji sabaji shine abin da ake cewa deep sea teku mai zurfi inda ana yin nutso wani tafi wata tafi tafiyan kilomita 80 akwai zurfin teku tafiyan kilomita 80 jama'a kamar ka ce daga nan zuwa zuwa Mando ko zuwa mai sunan can kashin Kaduna din nan bypass tun daga nan zariya ba farkon kaduna ba can ƙarshen kaduna to shine kilomita kamar tamanin can wurin arnan na masu yanka mutane gwanin gora to tun daga nan zariya misali a ce har zuwa can duka zurfi ne a ƙasa dipsi akwai take akwai kuma teku ma da ake tsammanin ta wuce haka domin su kansu yan ƙasa gallakin sun kasa zuwa ƙarshen ta pacific din kaje ka wannan bayanan zaka ga su suna nan bayanai tabbatattu duka cikin halittun Allah ne waɗanda ma ya'lamuha illa Allah to wannan irin kifaye ba sa zama a kananan ruwa ba sa zama a gefen teku sai a tsakiya abin da ibn yake cewa kifin da ke can tsakiya duk ninkayar teku yana da wahala ta kawo shi gefe ko mun gani kifin da ke can ƙasa duk azabin da teku take ba ta fito da shi gefe ba shi sa yace wannan ihtimali ne bai ina fata mun gane ihtimali ne ba'idi a ce kawai dabi'ar ruwa ne ta kawo shi gefe kawai dai wata falala ce Allah ya yi musu cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake cewa shi kuma wannan malamin yana cewa a an fasha gani sai da yake ba a taba ganin irin ambar din nan haka ruwa ya turo shi ba amma dai akan ga kifi kato wani ya kai girman giwa daga ruwa ya taho ya bashi guda nawa ma a zo a yi ta sassaka ana ana ana ana ana budiri ana kwasan ganima wallahu a'lam malam ya cigaba da cewa wa ma raqqa minhu wadana min albar tana nisantar irin wannan kifaye suna nisantar ma raqqa minhu abinda yake yana da laushi ya ya zama wato mara mara zurfi wanda ya sama wadana min albarri da abinda ya kusa da coast ya kusa da ƙasa ya kusa da tudu inda babu ruwa وأيضا فإنه لا يكفي ذلك في الحل كما wannan kadai bai isa ba yasa ya zama halas li'annahu idza shakka fi sabab alladhi mata bihi alhayawan yana ta ƙara bayyana magana waɗancan ne domin kuwa idan ana shakka game da meye abin da ya kashe kifin nan hal huwa sababun mubihun lahu aw ghayru mubih shin abin da ya halasta ne ko abin da bai halasta ba lam yahill alhayawan wannan dabban bai halasta a ci ba kamar kala nabi sallallahu alaihi wasallam ta sayyidi yurma bisami mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa game da ainihin wato abun farauta a jefe shi da kibiya thumma yujadu fil ma'i sannan sai daga baya ka ga ganshi a cikin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin na al-Imam Muslim daga Ali dan Hatim wanda dama mafarauci ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya cewa ina kan harbi a dabban farauta ta da kibiya ta sai ta bace wata ba zan ganta ba sai gobe sai gari ya waye yace sai na je na ganta a cikin ruwa to ya zan yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in wajadtahu ghariqan fil ma'i idan ka samu wannan dabba ta nutse ne a cikin ruwa sannan ta mutu fala ta'kulhu karkace fa innaka la tadri ma'u qatalahu aw sahbu dan baka san ruwa ne ya kashe ta ko ko kibiyar ka ba فلو كان الحيوان البحري حراما اذا مات في البحر لم يباح ذاك shi ma inda za a ce dabba dan ruwa idan haramun ne cin sa in ya mutu a ruwa don aka ganshi a gefen gaba wannan ihtimalin zai taso za a fara tunanin to a ruwan ya mutu ya haramta ko ko sai da ruwa ya bar shi anan daga baya tudu ne ya sa ya mutu ya halatta to kaga in ba iya kiyayewa ba kaman kiyasi akan wannan dabba farauta wadda kibiya ta same ta kuma aka ganta a cikin ruwa to anan sai a ce ba za a ci ba kenan wa hadha mimma la yu'lamu fihi khilafun bainal a'imma ma da yace wannan abu ne da ba san sabani tsakankanin malamai akan su wa idan falaw lam takun hadhihi nusus ma'al mubihina waɗannan nasoshin da a ce ba sa goyen bayan waɗanda suka ce ya halasta a ci lakana alqiyas sahih ma'u to da qiyasi mai inganci ya zama hujja gare su fa innal maytata inma hurrimat lihtikan ar-ru'ubati wal fadalati wad dam al-khabith fiha menene illar da za aka ce idan abu ya mutu da kansa kar a ci saboda akwai ihtikan wato a me zan ce ne da Hausa barbazuwa ihtikan shine abu an tare shi ya buzu in aka zo yanka dabba wannan addamul masfuf da ake yankawa a zubar da jinin duk wani abu da zai iya zama ya lalata naman zai fitar da jinin shi yasa ake ake yankawa jini ya dige sannan a ci to idan dabba ta mutu da kanta to kaga wannan jinin da ya kume yawa kumewa kenan za a ci shine ihtikan ihtikan ya kume a ciki ar-rutubat ababan da suke wato sawa'in jini da fitsari da kashi da majina suka san kume a jiki wal fadlat fadlat sune su kashi da fitsari da sun kume a jikin shi waddam da jini al khabith lalatacce fiha jikin dabba shi aka ce kada a ci mushi don mushi da zaran ya mutu din nan to wannan nama da jiki jikin shi ya riga ya lalace ya zama akwai datti a cikin shi akwai kazanta fa innal maitata yace waz zakatu lamma kanat tuzilu zalika ad-dama wal fadlat shi ko yanka yana zubar da waɗannan jini ne da wannan ragowar abubuwa kanat sababan hilli yasa aka halasta abinda aka yanka a ci wa illa in ba haka ba fal mautu la yaqtadi tahrim mujarradin mutuwa kawai ba shine yasa aka haramta ba fa innahu hasilun biz zakati kama yahsulu da ghairiha domin ko yankawa akai mutuwa ne ko an kwala ma dabba guduma aka ne ta mutu mutuwa ne ko an ɗauke ta an buga da ƙasa ne da yawanka suke duka dai mutuwa ne to me yasa aka halarta a ci na yanka aka haramta wanda ba a yanka ba na ƴan farauta shi ma karu manta an halarta musu ne su ci abin da suka harba saboda in sun harbe shi jini zai zuba shi ma kare wanda aka mishi training in ya je in ya kama yakan kama inda zai datsa ne jini ya zuba wuya yakan taba ya gatsa ko wani waje jini ya zuba shi aka halasta ina fata muna gani yace to dan haka da sai a ce ai dai mutuwa duk ita ce fa innahu hasilun bil zakati kama yasul bi ghairiha wa lam yakun fi fil haywani damun wa fadalatun tuzilu hadh zakatu lam yahrum bil maut dabba ko da aka san ba mai jini bace a jika babu jini da kashi da fitsari a jikinta shi yasa in ta mutu ba a kin cinta wala yustarat bi hillihi zakatu kuma in za a ci ba a ce dole sai an yanka ba kal jaradi kaman fara fara ba ta da jini jikinta busasshe ne zaka ba a yankawa wali hada la yanjisu bil mauti ma la nafasa lahu sa'ila shi sa abin da yake bayi da nafas sa'ila bayi da jini da za a tsarga ya zuba a jikinsa ko ya mutu bai zama najasa ba in dama asalin shi ba najasa bane misali dangin yanzu misali kace dangin kuda da sauro da da da kenkeso da da ire-iren su duk kwari yawa shinge abin nan tururuwa da makamantansu wanda ko sun mutu ko da kashe sun kai jini ba zai kwarara ba sa'il banda kaka damu da wannan dugon jini da zaka gani na jikin sauro wannan naka ne da ya shako haka yake cewa ko haka dai a kimiyyance dakta haka yake a kimiyyance ma haka ne dakta to kaji ni ban san wannan ba kimiyya ba harka ta bace amma ga wasu masana kimiyya nan guda biyu sun mana agaji da ilimi wannan da kake gani a jikin sauro a shi jinin kai ko jinin waninka sauro wala akwai shan jini Allah shi kyauta to da haka waɗannan su yanzu misali ma'anar wannan magana shine idan ka kashe sauro ko ka kashe kuda ko kyankyaso ko tururuwa ko makamantansu taɓa shi da kai wannan ɗan jinin da ka gani a jiki bai karya maka alola ba in ya taɓa jikinka ko ka buga mushi hularka ya mutu hularka tana nan da tsarki ko mun gane ko rawaninka ko takalminka ko ka taka shi da ƙafa duk wannan bai zama najasa ba wurin ma bai zama najasa ba saboda shi la yanzu saboda ba shi da jini yace gashi ma yace kazzubabi kaman kuda wan nahla da kudan zuma wan nahawihima da makamantansu wasamaku min hadha ad shi ma kibi a wannan gidan yake walam yakun farqun fa innahu law kana lahu damun wa fadalatun tahtaqinu bi mautihi da a ce yana da jini da sauran abubuwan da za su kume dan ya mutu lam yahilla li mautihi bi ghairi zakati da bai halarta a ci ba idan ya mutu babu yanka walam yakun farqun baina mautihi fil ma'i wa mautihi kharijahu kuma da babu bambanci tsakanin mutuwar shi a cikin ruwa da mutuwar shi a wajen ruwa kamar yadda babu bambanci tsakanin mutuwar tinkiya a waje ko cikin ruwa inda ba yanka ta ba za a ci iz min al ma'lumi anna mawtahu fil barri la yuzhibu tilka al fadalat allati tuharrimuhu inda al muhar inda al muhar muharrimina idza mata fil barri yace dan an san cewa mutuwar sa a tudu ba ta tafiyar da waɗannan ragowar abubuwan da suka haramta a ci koda ya mutu a cikin ruwa walau lam yakun fil mas'alati nususun lakana hadha alqiyas kafiyan wallahu a'lam yace da babu wannan nasushi ma da wannan kiyasin ma kada ya isa a ce dalili ne akan cewa za a ci wannan dabba na ruwa halas ne in ta mutu ko a cikin ruwan ko a gefen ruwan faslun wa fiha jawazu wa fiha dalilun ala jawaz al-istihad fil waqa'i wannan kisa har ila ta nuna halastin yin ijtihadi akan wasu abubuwa da suka faru fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi yana rayi alaihi salatu wasalam tun ana masa wahayi sahabbai suna ganin shi daga cikin su malaman cikin su suna da damar su wani kokari su wani kwazo na fahimtar wani hukunci kamar yanda Abu Ubaida ya wannan hukunci wa iqraruhu ala zalika ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan haka لكن هذا كان في حال لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد wannan amma yana faruwa ne a halin da suka shiga cikin bukata kamar yanzu wannan yanayin suna daji suna halin tafiya kamar abinda muka ji daga Abdullahi daga Amr dan As da yayi birgima din nan yace mama shi ma yana wurin yaki ne sori yake mama mai wankan jaraba saboda ya ce yana tsoron kada kanshi ruwa ya taba ya mutu shi ma kaga yana can nesa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sabai a irin wannan yanayin da bukata suna iya yin ijtihadi tun a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa adami tamakkunihim min muraja'ati an-nas kuma a lokacin da suka rasa damar su koma su waiwayi na soshi wa qad ijtahada Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma bayna yaday Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na Bakar da Umar sun shayi ijtihadi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi iddatin min al-waqa'i' a wurare da dama daban-daban wa aqarrahuma ala zalika ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan haka lakin fi kabaya juz'iyya sai dai wannan yazo ne a cikin wasu kananan mas'aloli yazo a tunuska fi kabaya juzwiyya kuma luga ce akan juz'iyya din wanda kuma ita ce nuskar da tafi inganci wanda tafi kama da ta malam cewa shi da wancan halshen ya rubuta nusa yace kabaya juzwiyya maimakon juz'iyya domin dama wannan wawun da wannan hamza suna canjin juna daga juz'u da juz'u na fatan gani la fi ahkamin amma wa shara'i'a kulliyya ba wai akan hukunce hukunce da suke gaba ɗaya masu gamewa ko shari'a da kowa zai ba dama ishtihadi ana yin shi ne akan waqa'i ayyina wasu specific issues ko wasu cases sai a yi ijtihadi a kai a nemo musu hukunci fa inna hadha lam yaqa min ahadin min as-sahabati fi hudurihi sallallahu alaihi wasallam albatta hukunci da wani zai yi na gama garin duka to wannan da dai bai taɓa faruwa da wani sahabi cikin sahabbai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala to wannan shine karshen fasali da malam yayi magana akan wannan sariyatu al-khabar sai ce faslun fil fatihil a'zam alladhi a'azza Allahu bihi dinahu wa rasulahu wa jundahu wa hizbahu al-amina was واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين وهو الفتو الذي استبشر به آل السماء وضربت أقبال عزه على مناكب الجوزاء وجعل الناس به في دين في دين الله أفواجا وأشرك به وجه الأرض ضياء وابتهاجا iya nan shine asalin unwanin fasal amma za ga masu bugawa sun mai da shi duka cikin karatu ko sun sa shi ya zama faslun fil fathil a'zam sai sauran ya zama kaman duka muqaddima ne amma shi bil qayyim yanda ya rubuta wannan dogon karatun duka title ina fata mun gane yace faslun ga wata gaba fil fathil a'zam game da bayani akan al fathul a'zam budi mafi girma da Allah subhanahu wataala yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato fathu makka kenan yace allazi a'azza Allahu bihi dina wannan fathu wanda Allah ya daukaka addinin Allah da shi wa rasula Allah ya daukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wa junda Allah ya daukaka sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sojojin Allah da shi wa hizbahul amin Allah subhanahu wataala ya daukaka al'amarin ƙungiyar Allah amintacciya jama'ar Allah sojojin Allah wasan kaza bihi baladu kuma wannan fatuhu wanda Allah ya ceto garin nan nashi wato makka wa baitahu da ɗakin nan nashi wato ka'aba allazi ja'alahu hudan lil alamin wanda da suna hannun kafirai da garin da ɗakin suna hannun kafirai Allah ya ceto su ya sanya su zama shiriya da ɗakin da garin zama shiriya lil alamin ga bayin Allah min aidil kufari wal mushrikina Allah ya ceto shi daga hannun kafirai da ainihin wato mushrikai wa huwa al fathu alladhi istabshara bihi ahlus samai shine wannan fatu wanda mala'iku a sama suka dinga wa junansu albishir suna wa junansu murna inda suka zama suna alhamdulillah kaji labarin Allah ya ba Muhammad fatu ku kai alhamdulillah mun gode Allah har a sama ana labarin shi wa duribat atbanu izzihi ala manakibul jawzai aka dinga ɗaukan labaran ɗaukakan da musulmi suka samu sakamakon wannan fatuhu ɗin ana ɗaukan shi akan kafaɗin wato ababen hawa ana yawo da labarin ko'ina raƙuma waje alan nasu fi waje kalan nasu idin layi afwaja wanda bayan shi ne mutane suka dinga shiga addinin Allah tawaga tawaga ne kwanda ana shiga ɗaiɗai a ɓoye yanzu ko gari guda tawaga guda al'umma guda sai su suke dukan mun musulunta mazansu da matansu manyansu da ranarsu da yaransu wa ashraka bihi wajhul ardi biya kuma Allah ya haskaka ƙasa haskakawa wabtihadan kuma tayi haske tayi annashuwa kharaja lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi kataibil islam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa wannan fatu din da rundunonin musulunci wa junudir rahmani da sojojin Allah mai rahama sanata 80 li asharin mabaina min ramadana ainihin wato shekara ta takwas ramadana da kwana goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar makka shi sa sa annabi sallallahu alaihi wasallam da su sahabbai ba raga ke bane da ba mun zaka ana ramadana in sai mu nemi wuri mu kokkwanta kamar ba mu da rai wani ma zaka dauka jinya yake a asibiti kaga cikin shi ya dame inda ka san yayi sati bici musamman da yake azumi din yanzu lokacin rana sahabbai ana azumi kwazo suke kaji fa jihadi suka tafi ana azumi ko ba wannan shine karan farko ba badar ma ana azumi a kai wallahi sai ka je ka gama hanyar tukun wata ran da muka je umara mun taba tafiya irin wannan yawon excursion din daga Madina muka kama hanya har zuwa Badar to za ka yi ta mamaki dan ni da tsammanin nake yi Badar din nan da ake fada da zaran an fita Madina ne kawai kamar daga nan a ce kana fita dan magaji din nan wajen flyover nan kawai shine wajen ashe tafiya ce sama da kilomita 150 kuma har yanzu wurin dazuzzuka ne marasa ruwa marasa bishiya sai duwatsu bakake masu zafi rana ta buge su in banda tituna kawai da aka yi highways babu komai sai kun yi tafiya ku yi tafiya ku ga dan karamin kauye haka na larabawa da masallacinsu da yan kasuwarsu ko gidan mai kawai da za ku ɗauka ku ci abinci to suka ta tunanin shekara dubu da ɗari biyar ya wurin da yake kuma sannan suka tafi a lokacin wasu ma a ƙafa suke wasu ma ba su tura niyyar yaƙi ba da haka dole ka yaba ma abin da sabai suka yi dole kai ba wa jarintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da tawakkalsa to ka ji cikin ramadana sai kama hayi mu kun ramadana yazo sai mutun ya ne da komai ya tabbaci da safi da rana ya taji akan shi da ruwa kafin la'asar ya tanada abinci ya fi cikin teburin nan ya nemi mangoro ya nemi biredi ya nemi taliya an soya mashi dankalin turawa nan ga shayi can ga robar ruwan sanyi nan ga ga daron kunu haba jama'a sai ka ce za a yi gataccen abinci ana kiran sallah kuma da ya titila ruwa shikenan sai sai zama kuma rago ya kasa ibada ana ashen yana nan yana ta numfashi inda ka sa ya hatsarin mota da shi duk wannan ba ba shine al'adar masu azumi cikin cikin salaf ba azumi lokaci ne na economy na koya maka tattalin rage rage cin abinci da yawa amma za ga mu ƙara ƙara kashe kuɗi muke ne kun kana cin mil uku yanzu an ce ka ci mil ɗaya shine na na isha na magariban nan wannan na asuba ai akla aka ce akla dan abu kaɗan ake ci dabino ƙwaya bakwai ake ci ko kunu rabin kofi a wani mutum ya zauna da asuba ma ya ta girma abinci kafin gari ya waye wannabi ya tare mashi makogoro ko ulsa shi ta tashi sai mutane suna da bukatar su kara abin nan tartibul awraq yadda suke fuskantar azumi a daga shirye kaji sabai suka kama hanyar su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a watan goma sorry a ranar goma ga watan ramadana kuma su koyaushe farana ake jama'a ba su da sanyi irin namu koyaushe rana ne wasta'mal ala al-madinati aba ruhmin kulthum bin Hussein al-Gifari sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da wani acting governor shine wani sabi mai suna Aba Ruhum Kulthum ibn Hussein al-Gifari kamar da Ibn Sham ya kawo da al-Imam Ahmad ibn Hanbal Ibn Sa'd shi kuma yace balista amala Abdullah ibn Ummi Maktum yace a a ba wancan bane Abdullah ne dan gidan Ummi Maktum wannan makahu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai take yana cewa marhaban da wanda Allah na yi mini tankiya a kansa wanda aka sukar da abasa ta walla a sanadiyarsa gashi mun gangaro wannan karatu amma dole zamu saurara anan saboda lokaci ya mana halin nashi sai Allah ya kimu darasi na gaba zamu shiga wannan doguwar kissa ta tarihin fatu makka tana da tsayi kwarai da gaske wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi